بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haɗuwa da ku a waɗannan darussa na manzumar usul wa qawaidi wacce al'allama Muhammad bin Salih al-Uthaymin ya wallafa wannan darasi wanda shine darasi na tara a jerin waɗannan darussa a wannan rana wacce ita ce ranar goma sha uku ga watan oktoba shekara ta dubu biyu da goma sha tara wanda ya dai sha hudu ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a wannan birni na cimeta da ke adamawa state a darasin da ya gabata mun yi hukunce-hukunce da yawa daga cikin hukunce-hukuncen da muka yi bayani mun yi bayani akan al'adillatu al-muktalaf fiha inda daga cikin adillatu al-muktalaf fiha da muka yi bayani mun yi bayani akan shar'u man qablana inda muka ce shar'u man qablana ya kasu kaso hudu wane ne zai iya mana bayani akan shar'u man qablana da kashe-kashensa waye zai iya jarrabawa na'am na'am wa zai mana bayani akan sharru man qablana ina speaker nan na'am wanda a ba haka za ka ce to na biyu kuma ba na uku ba
wanda kuma addini ya rabu ya zo a shafin magana addini ya rabu
na na hudu menene aksa me shar'u man qablana menene shar'u man qablana in an ce shar'u man qablana me ake nufi da shi na ga wani mai wula 'yan saudiya can kace me shari'ar annabawan da suka gabata yawwa shine shawo man qablana me kashe kashen shi menene a samun shar'u man qablana ko ba kwanan ne lokacin da ne bayani kuna nan ba ku samu ruska ba ne to kikenan bari mu tsallaka bari mu tsallake wannan tambaya mun yi bayani game da cewa akwai kashe-kashen niyya akwai kashe-kashen niyya ta fuskar lada akwai kuma kashe-kashen niyya ta fuskar alhaki ina fatan mun gane akwai kuma kashe-kashen niyya ta fuskoki da dama wane ne zai iya mana bayani game da kashe-kashen niyya ta fuskar alhaki na'am kashe-kashen niyya ta fuskar alhaki a abin da kai ga wani nan kawo wannan bawan Allah da wannan wa alaikum assalam wa rahmatullah me hukuncin shi kawai ka yi niyyar aikata zunubi sai baka aikata ba za ka samu lada ok don Allah ka bata za ka samu lada na na biyu Mm. Mm. Mm. na sai na uku kayi aikata zunubi amma sai ka ji tsoron aikata ma ko don wani hukumar tsaro wanda take shirya da yarda a kanka ka fara aikata wannan abu
to me bambanci shi da na wanda ya gabace shi akwai bambanci me bambanci wannan bambanci ka bai wannan kamar jarabawa ne ta kan ko rashin lafiya ko na Eh.
wanda ba ka samu dama ka samu ba wannan kuma tsoro ne na wani ɗan adam daɗi ɗaya ne duka abu ɗaya ne waye zai iya gaya mana sharuɗan al'ada kafin al'ada a yi aiki da ita me sharuɗanta al'ada kafin a yi aiki da al'ada me sharuɗa kun ce al'ada hujja ce a shari'a idan ta cika wasu sharuɗa bismillah ba shi ƙarshen a baya sai kun ƙara dagewa wa alaikumus salam in mutum yana karatun usul to dole sai ya tara hankalinsa guri guda shi yasa kuskure ne wasu da wayar su take ringi ya kamata a ce ka kashe wayar ka gaba daya in ka zo wannan karatun tun sabo ko an neme ka ka a same ka saboda wani ma zai iya gaya ma wani abin da zai ja hankalinka ko ya bata maka rai so yana buƙatar tara hankali guri guda na
abubuwa kamar guda hudu na na ɗaya ba haka muka ce ba to in ya dace da shari'a ai bai zama urf ba wanne ne na biyun dole mutane su amince da shi kun yadda na uku ba wane ne ya san sharuɗan urf menene sharuɗan urf kafin a yi aiki da shi ba wancan malamin daga kai mun haƙura ba fa yanzu ba ba misali ba shurutul urf me sharɗan urf na ɗaya na biyu na uku banda misali eh waye ya san shurutul urf shine tambaya ba dattijan can na ƙarshe ga dattijan can ba shi ai misali malam za ka kawo mana sai an kawo point sannan ake kawo misali amma an ka ce a gari misali ne so sai ka kawo sharaɗin sai ka kawo misali na'am mm. na farko kai ya saba wa shari'a ka gane bambanci tsakanin kai ya saba wa shari'a da ya dace da shari'a me bambanci tsakanin su me bambanci tsakanin kai ya saba wa shari'a da kuma ya dace da shari'a me bambanci kaga ka in ya dace da shari'a dama yana cikin shari'a kenan amma kai ya saba wa shari'a ma'ana kar ya zama sako ko wani abu wanda Allah bai yarda da shi ba to na biyu duk da kai ma karancewa kake yi je ka yawwa an ya kuna mutsaridan aw galiban na an ya kuna mawjudan inda insha'i tasarruf na uku ka tuna to ba laifi alaramma mu je
وشرط عبد قوله من مالك وكل ذي ولاية كالمالك وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعل- كمبرئ.
كم- كمبرئ فعلمه لا يعتبر Na'am. Malam yake cewa wa shartu aqdin kaunuhu min maliki. Idan za a yi ciniki, sharaɗin cinikin shine ya zamanto min maliki. Ma'ana ya zamanto wanda ya mallaki abin ne zai siyar da kayan. Shine ma'anar wa shartul aqdi kaunuhu min maliki. Saboda in ba wanda ya mallaka bane zai zamanto ya ci haram in ka ɗau kayan wani ka siyar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tabi ma laysa inda kada ka siyar da abin da baka da shi sannan Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku dinga cin dukiyar sashi da banna saboda haka bai halatta ka siyar da kayan da ba naka ba shine ma'anar wa shartu aqdin kaunuhu min malikin malam ya ce wa kullu zi wilayatin kalmaliki amma wa kullu zi wilayatin kalmaliki duk mutumin da aka wakilta shi ko kuma yake da wani mukami akan wannan kayan to yana daidai da wanda ya mallaki abin don haka yanzu idan ka wakilta mutum ka ce masa ya siyar ma da kayanka to matsayin ku ɗaya da shi mana duk tasarrufin da ya kamata wanda yake da maslaha a cinikin nan ya halatta a gare shi shine ma'anar wa kullu zi wilayatin kalmalik haka nan mutum yanzu misali idan aka sanya shi mudiri na wakafi to shi ma duk abin da ya dace da shari'a akan ukudin da suke da alaka da wannan wakafin zai tsaya matsayin wanda ya mallaki gurin ne saboda haka idan aka wakilta ka ka siyar da abu ko ka sayo abu za ka bi ƙa'idojin da wanda ya wakilta ka ya ce ka yi, amma idan ya zamanto ka samu abin da ya fi maslaha a kan abin da ya sa ka, to shi ma yana halatta ka yi, shi ake kira tasarruful fuduli. Tasarruful fuduli shi ne ka wakilta mutum ya so ma abu, sai ya yi wani abin na daban wanda baka wakilta shi ba. wanda ya zamanto ya fi abin da ka sashi daga cikin dalili akan cewa an ka wakilta mutum abu zai iya yin abin da ya ga ya fi maslaha lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika urwa bin ja'ad ya so masa abin laye ya ba shi dinari ɗaya saboda haka sai ya je ya sayo abin laye guda biyu da dinari ɗaya a hanya sai ya haɗu da wani sai ya siyan mai abin layya guda ɗaya a kan dinari ɗaya saboda haka sai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam da dinari ɗaya da kuma abin layya guda ɗaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa addu'a saboda haka suka ce ko ƙasa ya siyar sai Allah ya sanya masa albarka saboda su siyar da ƙasa bai da daraja a wancan lokacin ina fatan mun gane shine ma'anar wasan su aka din kaunuhu min malikin wa kullu zi wilayatin kal malik yace wa kullu man ridahu ghayru mu'tabar ka mubarri'in fa ilmuhu la yu'tabar wannan ma ka'ida ce daga cikin ka'idojin fiqh shine man la yu'tabaru ridahu la yu'tabaru ilmu duk abin da ya ratarsa ba shar'i bane to ilimin sama ba shar'i bane mana sanin abin ya faru ba shar'i bane shine yace ka mubarra'in ma'anan mubarra'in shine mutumin da ake bi bashi wani ya biya masa dan haka yanzu idan ana bin malam Ahmadu bashi na je ce na biya mai bashin nan dan haka ko bai sani ba bashin ya sauka a kai haka nan daga cikin misalan wannan ka'idar shine in mutum ya saki matarsa ko ta sani ba ta sauka saboda ridaha la yutabar fa ilmuha la yutabar saboda haka in mutum ya rubuta wa matarsa takardar saki ya saka a cikin littafi ya zamanto bata gani ba ta sauku ko ta gani ko bata gani ba ko ta sani ko bata sani ba saboda haka magana cewa daga baya in ya yaga bata sauku ba kuskure ne zance mafi inganci shine ta sauku saboda inna allaha tajawaza an ummati amma haddathat bihi nafsaha ma lam ta'mal aw tatakallam Allah ya ɗauke wa al'umma ta zancen zuci mutukar ba ta yi aiki ba kuma ko kuma ta yi magana saboda haka tunda saki ba shi daga cikin sharuɗansa sai mace ta yadda za a sake ta to sanin ta ma ba ba shar'i ba ne sannan rubutu aiki ne kamar yadda magana ma take aiki na'am
وكل دعوة لفساد حقق مع ادعاء صحة لا تلجي وكل ما ينكره الحس معه سماع دعواه وضده معه
kamar yadda muka yi bayani jiya al'asul fil uqud shine ne menene al'asul fil uqud al'asul fil uqud shine as-siha mana yanzu idan kuka yi cinikayya duk wanda ya zo ya ce cinikin nan ya lallace shine zai kawo dalili saboda me saboda al'asul fil ashiya shine al-ibaha saboda duk lamuran da mutane suke yi na yau da kullum to in dai ba a samu dalili wanda ya hana ba to albabu maftu ita kuma ibada aka san haka ce al'aslu fiha shine at-tawqif duk ibadar da baka samu dalilin da yake halatta ta ba bai halatta ka aikata ba amma babun al'ada wanda in an ce babun al'ada shine mu'amalatin nas wa shu'unihim wa malabisihim wa ma'akilihim wa masharibihim shine ake nufi da babun al'ada saboda haka a nan gurin malam yana yana yana so ya nuna mana cewa al'aslu fil uqud shine as-siha saboda haka yanzu idan aka yi ciniki wani ya ce wannan cinikin bai yi ba wani kuma ya ce ya yi to wanda ya ce bai yi ba shi zai kawo dalili shi ne zai kawo dalili akan haka don haka yanzu idan mutum ya yi cinikayya bayan an gama cinikayya sai wani ya zo ya ce ai wanda ya yi cinikin mata kura mai akai saboda kuma yana daga cikin sharuɗan ciniki shine al-ikhtiyar sai mu ce ka dalili da yake nuna an takura maka ko kuma ya ce ai wanda ya cinikin ma yaro ne wanda ya cinikin yaro ne karami kuma yaro karami baya halatta cinikinsa sai idan waliyinsa ya yi jaga in dai ba mu mayyar ba ne sai mu ce ka kawo dalili da yake nuna cewa yaron bai balaga ba shine ma'anar wa kullu da'awa li fasadil aqdi ma'adda'i sihhatin lafihi mana in wani ya iddia'in siha a ciniki wani kuma ya iddia'in cewa cinikin fasid ne to ba za a shi wanda ya ce fasid ba ne sai ya kawo dalili malam yake cewa wa kullu ma yunkiruhu al-hissu na'a sama'a da'awahu wa bidduhu sama'a kun san kawaidi fiqhiyya sun hada babuka gaba ɗaya na fiqh saboda haka wata rana za ka ji ka alƙalanci wata rana ka ji ka araban gado akwai nau'ukan ƙararraki wanda alƙali baya sauraron su malam ya kawo guda ɗaya a nan akwai abin da yake mumtani'un ne hissan shine abin da malam ya kawo a nan ma'ana a physical abin ba haka yake ba so wannan abin ba za a saurare shi ba shine ma'anar wa kullu ma yunkiruhu al-hissu na'a sama'a da awahu wa biddu sama'a saboda haka duk abin da yake ya saba wa his physically ba za a yi wannan din sa ba mutum ne ya zo ya ce wani ya yanke mai hannu kuma ga hannunsa ana gani kaga ya kamata alƙali ya mai tasiri ba za a ansa ba akwai ragowar mumtani'at din guda uku wanda malam bai kawo su ba wanda su ma alƙali ba zai saurari guda biyu daga ciki ba ɗaya kuma sai an kawo shaida na biyu shine al-mumtani'u aqlan al-mumtani'u aqlan shi ma ba a ansan shi kamar yanzu malam Muhammad na kai shi kotu na ce ɗana ne in kai shi kotu in ce ɗana ne ai ai in ce ɗana ne shi ma alƙali ba zai ansa ba saboda a shekaru ya girme ni so duk lokacin da ka kai wanda ya girme ka kotu kai da a waɗanka ne layi uban saboda ya tani wa akalan ɗanka ya girme ka sannan a kashi na uku shine abin da yake mumtani'un shar'an yanzu misali in mutum ya yi wasiya ta sama da tulus ko an je kotu bai halatta alƙaliya ya yi hukunci a kai ba ina fatan mun gane a kashi na hudu shine almumtani'u adatan ma'ana abin da yake a al'ada ba zai yi ba shi wannan an samu shaidu masu ƙarfi ana iya sauraron su amma shi ma ba a saurara kamar yanzu ka ce kawai gwamnan adamawa ya shiga gidanka ya maka sata ko kuma ka zo yanzu ka ce dan gwata yaron ci dubu ɗarin ka ya hana ka kaga wannan yamtari wa adata ina fatan mun gane saboda haka al-mumtani'at al-thalatha al-ula da al-mumtani'u hissan da al-mumtani'u aqlan da kuma al-mumtani'u shar'an ba a hukunci a kansu alma amma al-mumtani'u adatan idan an kawo dalilai da hujjoji ana iya saurara shi ina malam
بينة ألزم لكل مدعي ومنكرا ألزم يمينا تبع كل أمين يدعي يدعي الرد قبل ما لم يكن فيما له حظ فقل وأطلق القبول في دعوى التلف وكل من يقبل أقواله حلف قوله دي وكل من يقبل قوله حلف
wannan ma yana daga cikin ƙa'idoji waɗanda suke da alaƙa da ilimin alƙalanci shine albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara asali hadisi ne amma kuma ya zama ƙa'ida daga cikin ƙa'idojin alƙalanci cewa wanda ya kawo ƙara shine zai ba da shaidu zai kawo shaidu shi kuma wanda aka kawo ƙara in babu shaidu sai ya rantsuwa ya kubuta malamai sun yi saɓani a kan mene waye almutta'i waye almutta'a alai akwai ta'arifat da yawa a wajen malaman malikiya almutta'i shine wanda ya kawo abin da yake khilaful asl almutta'a alai shi kuma wanda yake alal asl saboda kaga yanzu al asl shine bara'at zimma da haka duk lokacin da ka zo ka ce wani ya kawo duk wanda ka zo ka duk lokacin da ka zo ka ce kana bin wani bashi to ka saba wa asali da haka kai ne muddai wanda kuma aka kawo ƙara shine mudda alai saboda al'asar shine kowa ba hakkin kowa a kan shi a wasan malaman hanafiya da hanabila su kuma suna cewa al-muttaqi huwa man idza taraka al-khusumata lam yusbar alaiha والمدعى عليه هو من إذا ترك الخصومة أجبر عليها ina fatan mun gane shi almuddai shine wanda in ya janye ƙara ba za a takura mai a ci gaba ba shi kuma mudda alaihi shine wanda in ya ce ma ya fasa ba za a yadda ba ala kulli hal dalilin da yasa aka sanya shaida a bangaren muddai aka sanya al-yamin a bangaren mutta alai saboda janibin muttaqi ya furauni saboda haka yana buƙatar abin da zai karfafa shi shi kuma mutta alai tunda yana kan asali shine dalilin da yasa baya buƙatar abu mai karfi kafai ya zamanto ya fita daga kotu ina fatan mun gane saboda haka ala kulli hal idan aka je kotu wanda ya kawo ƙara zai kawo shi in bai kawo shaidu ba shi kuma mutta alaihi sai ya yi rantsuwa in yi rantsuwa shi kenan karar ta rushe malam ya ce kullu aminin yadda in radda kuɗi akwai abin da ake kira al'amin a babin fikihu idan malaman usul ko malaman qawaidul fiqhiyya suka ce al'amin suna nufin huwa man akhadha al-ayna bi idhnil maliki aw bi idhnil shari wannan shi ake kira al'amin duk mutumin da ya karɓi kaya da izinin wanda ya mallaki kayan ko kuma da izinin shari'a don haka yanzu kaga wanda ya aro amini wanda aka ba ajiya amini ne wanda aka ba wakafi ya kula da shi amini ne duka waɗannan sunansu aminai saboda haka asali a wajen malamai al'aminu la ya illa idan ta'adda au farrata duk mutumin da yake amini ne to idan kaya ya bata ba zai biya ba illa idza ta'adda sai idan yayi ta'adi ya wuce gona da ni na baka aran mota ta ni kuma mota ta mutum uku nake sawa a baya kai da mutum ɗaya kuma a gaba kai kuma sai ka loda mutum biyar a baya ka sa mutum biyu a gaba taya ta fashe dole ka biya saboda me saboda kayi ta'adi haka nan kuma idan kai tafrid shi ma za ka biya saboda haka idan na baka tumatir ka ajiye min ka ɗauko shi ka sa shi a ɗakin da yake ba shi da murfi ruwa ya zo ya dake shi ya faffashe sai ka biya saboda ka yi sakaci shine ma'anar ka'idar al'abidu la yazram illa idza ta'adda aw farraqa saboda haka malam shine anan gurin yake kawo wasu daga cikin hukunce hukunce waɗanda suke da alaka da al'amin shine yake cewa kullu aminin yaddadir radda kulli duk wanda yake amini ne idan aka bashi kaya yace ya dawo da shi to za a yadda malam yakun fi malahu hazzun hasan sai dai idan yana da wani amfani a cikin kaya al'umana sun kasu kaso biyu akwai wanda bai da wani abin amfani a cikin kaya kamar almuda wanda aka bashi ajiya kaga bai da komai na amfani kawai ajiya ka bashi duk lokacin da ka zo kake so ya dawo maka da kayanka saboda haka in ya ce ya dawo ma da shi ta zaune amma yanzu almusta'ir wanda yayi aro kaga yana da haji ina fatan mun gane kaga yanzu almusta'ir yana da yana yana yana da haji ta inda yake da haji shine kasancewar yana amfana ne da kayan dan haka shi almusta'ir idan yayi da awar cewa ya dawo da kaya to dole ba za a shi maganar sa haka kawai ba dole sai an samu wani dalili wanda zai tabbatar da cewa haka ne hakanan almusta'jir mutumin da ka bawa haya ka ba mutum haya keken ka ko hayan motar ka yace ai ya dawo da shi shi ma ba za a gaskata shi ba saboda yana da amfani wannan shine ɗaya daga cikin aqwal ɗin ulama wanda kuma shi malam ya rinjayar amma ina tuna akwai malaman da suka tafi akan duka iri ɗaya ne in dai amini ne to in yace ya dawo da shi da sana'a sai malam ya ce wa aqliqil qabula fi da'awat talab amma din nau'ukan umana din nan da wanda yake zai amfana da abin da aka bashi amana kamar wanda yayi aro ko wanda yayi haya din nau'ukan su gaba daya duk wanda yazo ya ce abin ya bata to a ansa kun gane bambanci da na baya na baya menene dawowa da shi ne nan kuma cewa abin ya bata amma malam ya ce o kullu man yuqbalu qawluhu halaf amma ka'ida duk wanda ka ba amana idan ya zo ya ce ma abin ya bata to kafin ka shi magana ta siyarar shine ka'ida shine wa kullu man yuqbalu qawluhu halaf duk wanda za a shi magana ta siyarar na
addil amana lillazi qad qad amana ولا تكن كان فضل سهلا وجاهز وجاهز أخ وجاهز أخذك ما لم ما ما لم يستحق شرعا ولو سرا كغيب فهو حق
ما لا يجي سعد الأمانة للذي أمنك ka ba da amana ga wanda ya baka amana inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku kome da amanoni zuwa ga ma'aikanta mala yace wala takum man khanaka kada ka haici wanda ya haice ka saboda kar ya zamanto mutum ya taba ha'intar ka saboda haka kudin sa da suka shigo hannunka kai ma sai ka cinye bai sani ba wannan bai halatta ba wannan ka'ida ce wasu take ta shari'a saboda ko da mutum ya taba ha'intar ka to kai idan kayansa suka shigo hannunka ka yi ƙoƙari kai kada ka haince shi shi ne ma'anar addil amanata lillazi ammanak wala takun man kana fa huwa qad halak saboda shi ya riga ya halaka wani kwastam ya mun waya daga Abuja yace wallahi akwai wani da ya cuce shi an aiko musu kuɗi daga Legas su ɗan rarraba amma kuma ya cinye kuɗin da haka shi ma yanzu ga wasu kuɗin shi da suka shigo za su tafiya aka ce sai mai tiket saboda haka ya sai mai tiket akwai kuɗin shi da yawa sun rabu yana so zai cinye amma dai ya ɗan ji wani abu da haka ke so da Allah ya ɗan tambaya halatta ko bai halatta ba shi ke ne ce masa kuɗin da aka aiko daga Legas waɗanne irin kuɗi ne ya ce eto kuɗi ne dai aka aiko da su daga Edo tare ce waɗanne irin kuɗi ne ya ce eh yawanci dai irin kuɗi ne kamar yanzu misali idan mutum zai shigo da kaya ya kamata ya biya dubu ɗari sai ka ce mai ya biya dubu hamsin kai kuma ya ɗan baka dubu talatin ko kuma wani lokacin haka ka yafe mai duka ya maka alheri irin kuɗin ne na ce to ai malam wannan kuɗin gaba ɗaya haramci da ya cinye ma ka iso wajen ka ai ya taimaka ba na ce wanda da ya cinye kuɗin kafin su iso ai ya taimaka ma ya ce haba malam yanzu wannan kuɗin haram ne na ce haram ne mana ba ga za a dace ibn lusubiya da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi ya je ya an so zakka aka mai kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata me yasa baka zauna gidan babanka ko babanka kaga shin za a baka ko ba za a baka ba annabi ran sai ya baci ya daga hannunsa har sai da aka farar hamatarsa yace da Allah dan maimaita min sunan mutumin yace ibn lusubiya yace to ai malam ni a ma'aikatan mu na san wanda wallahi ya manta lambar ATM ɗinsa saboda kwata kwata albashinsa ma baya tabawa ya ma manta lambar ATM ɗin saboda irin waɗannan kuɗin in suka shigo kawai shi yake ci nace to kai dai yanzu ka bashi kuɗin sa wancan kuɗin kuma da ya ci ya taimaka maka ne ya cinye haram ɗin ya karaso wajenka wala malam ya ta mamaki so ala kulli hal idan mutum ya cuce ka duk lokacin da ya zamanto kuɗinsa sa ya iso wajenka to kai kokari kai kuma ka bashi kuɗin sa kada ka ince shi ina fatan mun gane malam yace wa jaizun akhzuka malan istuhif shar'an walau sirran ka dhayfin fa huwa haq shi kuma wannan wata ka'ida ce ta daban cewa idan akwai wani abu da ka cancanta ba a baka ba ka cancance shi ɗari bisa ɗari to in ka samu dama ya halatta ka ɗauka shine malam ya kawo misali da baƙo shine ka zaifin ruwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa aziyafatu aziyafatu talatatu ayya baƙunta kwana uku ne saboda haka sai ka je wajen mutum baƙunta ya hana ka yana ka wannan ziyafar daga idan kaga wani kudin shi a boye za ka iya ɗauka ka ci bil ma'aro shi ne ma'anar wannan sannan kuma daga cikin misalan wannan kamar mace kamar da hadisi wanda bin tutu ba ya nuna kamar mace yanzu idan ya zamanto cewa mijinta baya ba ta abin da zai ishe ta da kyautatawa ya halatta ta ɗauki wani abu a ɓoye kamar yadda annabi sallallahu ya gaya mata Abu Sufyan kuzuma ya kuzima ya fiki wa waladaki bil ma'ruf ina fatan mun gane qad yasfutu shay'a
قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يلمتنع كحامل إني أحمل ممتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع
wannan ka'ida ita kuma tana cewa ya juzu taba'an ma la ya juzu istiqlalan tana da lafazi kuma yuktafaru taba'an ma la yuktafaru ma la yuktafaru istiqlalan yuktafaru taba'an ma la yuktafaru istiqlalan ko kuma da kusa da lafazin da malam ya kawo yasbutu taba'an ma la yasbutu istiqlalan ma'ana akwai abin da in shi kadai ne bai halatta ba amma idan ya zo a bayan wani ya halatta ina fatan mun gane yanzu ɗan tayin da yake ciki idan ya fito mushe bai halatta shi ba amma idan aka yanka uwar shi shi kuma aka zaro shi ya halatta shi kaga shi kadai bai halatta ba amma in yana tare da wani ya halatta shi daga cikin misalan wannan ka'idar shine malam da yace ka hamilin in bi'a hamlu hamtana walau tuba'u hamilan lam yamtani ya haramta ka siyar da cikin akuyarka amma ya haramta ka siyar da akuyarka tana da ciki kuma dan maka ƙari saboda cikin ina fatan mun gane saboda ya juzu taban mala ya juzu istiqlalan ina fatan kun fahimta daga cikin misalan wannan ka'idar shine bai halatta wani yawa wani sallah ba bai halatta wani ya wakilci wani a sallah ba amma akwai inda wani yake yi wa wani sallah a ina ne na a'a a wannan sallah kake a kan shi ba shi kake wa sallah ba idan ka je mai aikin hajji a ina a ina aikin hajjin na makamu ibrahim kaga idan ka je za ka yi sallah kalfa makamu ibrahim kalfal makam idan wani kai wa hajjin kaga wannan sallah mata shi to kaga yi wa mutum sallah haka kawai bai halatta ba amma ya halatta ka yi masa sallah idan ya zamanto a haɗa da wani aiki ne shine kamar na aikin hajji shine ma'anar ka'ida ya juzu ta ba'an ma la ya juzu istiqlalan na
وكل شرط مفسد بالأصل بذكره يفسده بالقصد مثل لسان قاتل التعليم ومن نوى الصلاة للرحيل لكن من يجهل قصد صاحبه فالأصل غير فاسد من جانبه لأنه لا يعلم الذي أسر فأجري الأرض على ما قدرها
malam yake cewa duk wani sharaɗi wanda in an ambace shi ciniki zai lallace don haka kudurce shi a zuciya ma ciniki ko kuma aure shi ma ya lallace shine ma'anar wa kullu shartin mufsidan lil aqdi bi dhikrihi yufsiduhu bil qasd ina fatan mun gane malam yace mithlu nikahi qasidit tahlil mutum ne ya aure domin ya halatta wa mijin baya ya auri mace da niyyar auren kashe wuta to wannan auren kashe wutar ko da a zuciya ya ajiye ya kudurta shi ya rushe auren bai halatta ba bai inganta ba kuma ba zai halatta ta ga mijin baya ba ya ce wa manna wasala tsalin rahim haka nan wanda ya yi aure bini ya tsala ya je gari sai ya aure da niyyar cewa daren da zai tafi zai saki mata shi ma auren bai halatta ba ala kulli hal malamai sun yi sabani game da an nikahu bi niyyati talaq amma dai zance mafi inganci shine bai halatta ba saboda yana kama da auren mut'a kuma ya saba wa maqasidun nikah saboda babban manufa aure shine a dawwama a hayayyafa shi kuma wannan aure ne da aka yi na dan wani lokaci ina tuna wani ɗalibi da ya je maka karatu na ɗan watanni wala bai iya daure ba bai aure kuma da ya gama ya kasa tsawo da ita ina fatan mun gane so in mutum ya kudirce cewa aure zai yi da niyyar saki auren ya lalace ko da bai faɗa ba ina fatan mun gane amma mala ya ce lakin na man yaji halukas da sahibi fal'abdo gairu fasidin min janibi amma wanda bai sani ba ba shi da matsala mace ta aure ka da niyyar auren kashe wuta kai baka san kashe wuta ba ne daga baya je ta bala'i har ka sake ta baka da zunubi a wajen Allah shine ma'anar lakin na man yaji halukas da sahibi fal'abdo gairu gairu fasidin min janibi duk wanda bai san manufar dan uwansa ba to akadin bai ɓaci ba ta ɓangaren shi li'annahu la ya'lamu alladhi asa saboda bai san abin da ya asirta a zuciyarsa ba fa ajra al-aqda ala ma qad zahar sai amfani da zahiri kawai ina fatan mun gane kamar yadda malamai suka yi bayani cewa auren kashe wuta tsinuwar tana shafar mijin ne wanda ya yi auren da kuma wanda aka yi auren da shi ma'ana mijin farko amma ita matar idan ta aure saboda auren kashe wuta to kamar yadda malamai suke cewa auren ya inganta da haka yanzu idan miji ya yi aure da niyyar auren kashe wuta to auren bai inganta ba amma idan matar ce ta yi aure da niyyar auren kashe wuta to ko da ma mijin ya sani auren ya inganta saboda ƙa'idar malla furqata bi yadihi la hasara fi niyyati saboda haka auren ya ce ba zai sake ta ba shi kenan ba ko ba haka ko ba haka bane yauwa saboda haka kun gane bambancin mana yanzu idan mutum ya aure mace da niyyar auren kashe wuta auren bai inganta ba duk kwanciyar da suka yi zina suke amma idan matar ce ta yi aure da niyyar kashe wuta shi mijin ba da niyyar kashe wuta ya yi ba bai san abin da yake koya a zuciyarta ba suka yi auren su auren ya inganta saboda malla furqata bi yadihi la azara fi niyyati na mala
نعم وصله إذا ما حلل محرم- محرما أو عكسه لم يقبل وكل من
na'am shi ka وكل مجهول فليس يشغل بمسلك لما به ينشغل
malam ya ce sharqu was sulhu idza ma halala muharraman wa aksuhu aw aksuhu lan yuqbala wannan shi ma hadisi ne wanda wasu malaman sun inganta shi kuma ka'ida ce daga cikin ka'idoji na fiqh shine as-sulhu ja'izun bainal muslimin ma lam yuhilla haraman aw yuharrima halalan sulhu ja'izi ne a tsakanin musulmai matuƙar bai halatta haram ba ko kuma ya haramta halal saboda haka ya halatta a yi sulhu Allah yana cewa suratul nisa wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha alayhima ay yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair saboda haka yanzu mace tana da miji sai ta ji tsoron zai iya sakinta sai ta ce ta haƙura da ya dinga kwana a ɗakinta kamar yadda nana sauda ta yi da ta tsufa ta ɗauki kwananta ta bawa nana aisha ya halatta saboda haka ya halatta yanzu matarka ta ce ta yafe maka ciyarwar da za ka yi mata wasulu khair ya halatta idan kana bin mutum bashi dubu ɗari ya ce shi wallahi baya tuna kuma ba ya rubutu ba ya halatta ku sulhu ya baka dubu hamsin saboda wasulu khair ni yana daga cikin misalan wannan ka'idar shine ma'anar wasulhu wasulhu idza ma halala muharraman aw aksuhu lan yuqbala saboda haka idan sun halatta haram ko sun haramta halal a nan gurin ba za a ishe su ba malam ya kawo ka'ida ta gaba ya ce wa kullu mashghulin falaysa yushghalu bi musbiqin lima bihi yashghalu wannan ka'idar wasu malaman qawaidul fiqhiyya din suna cewa al mashghulu la yushghal abinda ake nufi da al mashghulu la yushghal shine duk lokacin da ya zamanto kaya ko wani abu ana aiki da shi a wani gurin to bai halatta kuma a shigar da shi wani gurin ba saboda haka bai halatta ka bada hayar gida sannan kuma ka ba wa wani jingina ba ina fatan mun gane ko kuma bayanin da zai fi fitowa shine bai halatta ka ba da jinginar gida ga wani ba sannan wani ma ka sake jinginan masa wannan bai halatta ba saboda almashgulu la yushgal sannan kuma bai halatta a ajiye abu waƙafi ba sannan kuma a siyar da shi saboda almasbulu la yushghal amma malam shi sai ya kawo kaidi malamin ta Abdurrahman bin Nasir Sa'adi shi ya kawo ka'idar ya kawo ka'idar ne a sake yace walai wa kullu mashghulin fala yushghal misaluhu al-marhun wal musabbal shi kuma ibnu Uthaymeen dalibi ne na Sheikh Abdurrahman as-Sa'adi kamar yadda muka faɗa a muqaddimin mu shi kuma sai ya kayyada ka'ida yace wa kullu mashghulin falaysa yushghalu bi musjidin lima bihi yanshghalu mashal mashghul la yushghal amma da shar'i in ya zama zai rusa ishgalin da aka yi masa na farko idan ba zai rusa ba to ba matsala saboda haka yanzu na zo wajen malam muhammad ta ce ban dubu ɗari ga jinginan gidana na daga baya sai na sake zuwa na ce ya sake bani dubu ɗari amma dai wannan dai gidan shi ne jingina ya halatta saboda dubu ɗari biyun duka za su iya haɗuwa a matsayin jingina gida ɗaya tare da cewa kuma a ƙadan ne ba akadi ba ne guda ɗaya ina fatan mun gane shi ne ma'anar abin da malam yake cewa lima bihi yanshagilu saboda haka in dai ya zamanto za a iya haɗa guda biyun a yi su a guri guda to wannan gurin babu babu matsala babu matsala a ciki na'am kamu battani
فمبدل في حكمه اجعل بدلا ورب مقبول يكون يكون أفضل والإدامة وأقوى من بدا في مثل قيل مؤلم ذاق بدا
nan ma wasu ƙawa'id ne na fiƙo ƙa'idar farko shine al-mubdal ya akuzu hukumar mubdal minhu mana idan abu canji ne na wani abun to yana ɗaukar hukuncinsa saboda haka a zance mafi inganci temama tana ɗaukar hukuncin alwala temama tana ɗaukar hukuncin alwala don haka yanzu in mutum ya yi temama ya halatta ya yi duk abin da zai yi da alwala da shi ina fatan mun gane idan mutum ya ya yi temama to ya halatta duk abin da ake alwala da shi ya yi da shi ina fatan mun gane sannan kamar yadda malamai suka faɗa a mutumin da ya yi bakance cewa zai yanka saniya to idan ya yanka awaki guda bakwai sun isan masa saboda shari'a ta zo da cewa saniya tana tsayawa a makwafin awaki guda bakwai amma aka ci shi ne aka yi saɓani kamar yanzu mutum ya yi bakance zai yanka awaki guda bakwai shin ya halatta a gare shi ya yanka saniya ta isa masa wannan shine inda sabanin yake malam yace wa rubba maqdulin yakunu afsala da yawa abin da yake bai kai daraja ba idan ya zo a wani wajen zai iya zamantowa ya fi daraja shine ma'anar wa rubba maqdulin yakunu afsala da karatun alkur'ani da cewa subhanallah walhamdulillah wanne ne yafi na karatun alkur'ani saboda shine afdalul zikr to amma yanzu idan mutum ya gama sallar farilla da ya ce subhanallah walhamdulillah 33 kowanne 33 ya cika na 100 da la ilaha illallah wa da la sharika lahu lawal mulku wa lawal hamdu wa ala kulli shay'in qadir da kuma yana gama yana gama sallah ya dauko qur'ani ya karanta menene ya fi ya yi tasbihi to ka gama fudul ne a nan amma tun da a gurin shi ake bukatar shi yasa ya zama afdal yana karkashin wata ka'ida da take cewa idza ta'arada idza ta'arada maslahatani ihdahuma mukhatabatun fil waqt wal ukhra ghayru mukhatabatin fil waqt qaddima al mukhatabatun fil waqt kaga karatun qur'ani a bayan sallan ma shine afdal amma tunda ba shi ake bukata a lokacin ba shi yasa yin tasbihi shine yafi daga cikin misalan wannan ka'idar shine yin sallah a lokacin ta shine yafi amma a lokacin da ake tsananin zafi a jinkirta ta shine yafi in sallar azhar ce na biyu shine da dawafi da sallah wanne ne yafi sallah ce ta ko to amma wanda ya je makka a matsayin shi na bako da yayi dawafi da kuma yayi ta sallah wanne ya kuma yayi dawafi wa rubba mafdulin yakunu afdala na'am ka'ida ta gaba tana cewa kullu istidamatin aqwa min min bada wannan ka'idar ita kuma abin da take cewa shine al-istidamatu aqwa min al-ibtida dawwama akan abu dawwama akan abu ya fi ƙarfi fiye da fara shi shine mala yace fi misli tibi muhrimin za badbada misalin wannan ka'idar shine tibil muhrim mana yanzu ya haramta idan mutum ya ɗau harama da aikin hajji ya sa turare amma idan ya sa turare kafin ya ɗau harama aka ci gaba da jin ƙanshin bayan ya ɗau harama ya halatta kun gane misalin idan mutum ya ɗau harama da aikin hajji ya halatta ya aure ko bai halatta ba la yankihul muhrimu wala yunka amma in yana da mata fa zai ci gaba da hauranta ko zai sake ta sai ya gama aiki ya dawo da ita to shine al-istidamatu aqwa min al-ibtida ina ganin insha Allah zamu dakata anan dan mintunan da suka rage mana zamu amsa tambaya ɗaya zuwa biyu Allah ya ba mu dacewa na'am na'am bismillah Na'am.
tambaya da Allah shi ya kawo kaza eh akwai da mutum da take bani misali sai take akwai wasu tururuka wanda wasu ke gani akan aure da wannan mutum wanda wasu ke gani amma ba da tururukan ba Eh ka bari sai ana lakca aure. Yawa yanzu muna lakca ne ta kawai da fikiyya na'am. Bismillah akwai mai wata tambayar? ga wani can dattijo ga wani dattijo can a can ƙofa alaikum salam
wani ka'ida ta zai bayani na wanda kan abin da ya shafi Abin da ya aiki wadda aka gamu mahana yi misali wata fasawo na wata fasawo ko wurin kiyar sallah ko wurin kiyar sallah da dawo a kan abin da mutane ne na saki uku ta a kai wannan wannan ko kai wannan ko kai wannan to kuma da in ka dawo a kan wannan mutum sallah da kuma ya yi wani da hauki ne
ya halatta ka dawoma ɗaya mana amma shi mala ya kawo ne cewa in ka yi wannan ka yi wannan zai taimaka maka wajen aikata duka sunnonin gaba ɗaya shine abin da shi malam yake nunawa amma an kada wama ɗaya ma ba matsala shine ikhtilafu tanawu na'am shi dai auren fasik ne auren dai bai inganta ba shine bayanin da malamai suka yi na'am alaikum assalam ba haka ba babu daidai ba ne shi wannan yana nufin idan kai abu da jahilci za a yi maka afuwa ba za a yi ma hukuma ba shine abin da wannan yake nufi so baya nufin cewa a wancan abin da mai shimawi ya kawo a nan gurin yana magana ne akan cewa in dai kai abu ba tare da ah, ilimi ba mutukar ba ka yi sakaci wajen neman ilimin ba to Allah ba zai mawa kowa ba shi yasa kaga ya kawo ma hadisin musi'us sala saboda musi'us sala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mai sallah bai ce ya gyara sallolin baya ba saboda wadannan sallolin ya yi su ne ba da ilimi ba ina ga insha Allah za mu takaita a nan sai mun zo darasi na goma wanda shine na ƙarshe a wannan littafi mai albarka insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin wannan lokaci nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh